ومن لم يرى أصل الشهداء wannan babi yana bayani akan daga malamai daga magabata waɗanda su a ra'ayinsu a fahimtar su ba a wanke wanda ya shahada ma'ana shahidi mutarki an tuna bayani ya gabata a kai hadisai da aka sun tabbata a kan watan wanda muka hutu can baya waɗanda ke ganin ana wanke mamaci da yi mai sallah wanda suke ganin ake wanki wanda ya shahada da yi mai sallah da waɗanda ba sa gani za ka neman bukari ma ya zo tarjamar sai yi mutlakar tarjama ya wawaita domin sabanin da ke ciki sabanin da yake ganowa waɗanda suke ganin ana yin wanki ana wanke shi ko waɗanda ba su ganin a wanda suke ganin ba a wanke shi da wanda suke ganin ana mai sallah da waɗanda suke ganin ba a mai sallah shahidi mutaraki wanda ya yi shahada a bakin dada to yanzu nan imam bukhari sai aka da babi na musamman akan waɗanda suke dogara da wasu hadisai akan cewa wanda ya shahada fagen daga ba a wanke shi ba a gaban gazawa haka ake rufe shi to حدثنا عبد الوليد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم يعني يوم عهد ولم يغسلوه
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر قال كان قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أدفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم قال المصنف رحمه الله الإمام البخاري رحمه الله يجب حدثنا أبو الوليد أبو الوليد يا من قدموا إيه عبد الملك الثالث قال حدثنا ليث يجي ليث بن سعد يا من قدموا عن ابن شهاب يا كرم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك يا تقول عبد الرحمن بن كعب بن مالك الجابري يا تقول جابر بن عبد الله الانصاري ان انزل وانا بحديث جابر يا تم ميتوا وانا روايتك جابر كاتم ميتوا قال قال النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم ادخلوا في دمائهم فظل صلى الله تعالى عليه وسلم يجب شهداء احد ولم سكن شهداء احد فظل يجب قلوبهم في دمائهم اشكين جنينهم ma'ana a cikin tare da jinanansu na jiki da na tufafi tufafinsu sun yi kace-kace da jini saboda tsara sannan kuma watan cikinsu ya yi kace-kace da jini mazalla ya ce kada a wanke ma'ana a fi dima'i cewa fi dima'ihin wannan yana tabbatar da ba sai a wanke kada a wanke amma dai babu lafazin kada a wanke ne أدمنوا في دمائهم والنشيد أمن من الله صلى الله عليه وسلم يجي يعني يوم أحد ولم يغسله يا رب عبد الله الأنصاري أحسن الجنشن يجي أبن دا أكي نبي دا يجي أدمنوهم في دمائهم فروت يسكن جنة نفسه وجراناتي أكس يوم أحد رانا أحد ne suna cikin waɗanda suka yi shahada ne to waɗanda suka yi shahada ne maza Allah ya ba da umarni a kansu ga yadda za a yi da su ku rufe su cikin jinin nasu ولم يمسلهم فذاك فصل بي wanke su kuma bai kuma a wanke su ba to kaga wannan me mudabaka wannan hadisi da tarjama mudabaka sai tarjama cewa wa lam yughsilhum fazala sallallahu bai wanke su ba cewa bai wanke su ba to shine yasa imamu bukhari ya kawo wannan hadisi wannan hadisi na ba a ƙarƙashin tarjama babu mallakiyar gasar shuhada'i wannan babu na magana a kan wanda suke ganin wanda ya shahada a fagen daga shi ba sai mai wani gawa ba to
babu man yuqaddamu bil lahadi wa sumiya al lahada li annahu fi nahiyati wa kullu da'im mudakkirin جاء نعم وكل جابر ملحد مجتهدا معدلا ولو كان مستقيما كان صريحا
babu man yuqaddamu fil lahdi wannan babu yana magana shi kuma in an zo za a rufe mutane da yawa ko mutum biyu ko mutum uku a cikin kabari daya a cikin lahdu daya to wa ake sawa a gaba نعم waye ake sawa a gaba ta tafi shari'a ta tanadi za a musu kabari daya to ana diba fifiko da matsayin kowa wajen ajiye shi yanzu wa za a gabatar abinda ake cewa lahadu ana ta bayanin shi lahadu lahadu lahadu rami da ake yi haka mai zurfi ya kai rami mai zurfi sai a koma bangaren bangon gabas da kibla kenan to sai a kwarkware shi ya ka kwarkware shi aka kwarkware shi da za a iya suwa ka mutum ko ɗaya ko biyu ko uku kamar yadda hadisai suka gabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada mutum biyu biyu ko mutum uku uku a cikin kabari daya to sai a sa in aka sa bayan ka gane inda aka ya saki kofa ko to wannan kofa ita za a sa tubali kungaye ko bururuwa sai a tattoshe a yaɗe in aka yaɗe to wannan rabin sai a cike shi kaga wannan ya zama kamar zaure ne amma inda suke ciki an kwarkwari an swaka to shi ne lahadu shakku kuma in an yi ramin babba to sai a zo tsakiyar shi daidai daidai tsakiya sai a yi wata iya irin wanda muke yi to shi shi kuma shi ake ce ma shakku shakku kenan shakku kenan an tsaga tsakiya sai a rufe shi a nan a sa itace a sa ganyaye a tattoshe a sa kwakwakwan ƙasa a tattoshe ko ina to sannan sai a mayar to za mu ji bambancin shakku da lahadu wani a kai wa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da sauransu da kuma muhimmancin kowane wannan dai an sa abin da ake jimala haka ke to yanzu in an zo gabatar da sa mutum biyu ko uku a cikin kabari daya wa ake gabatarwa a gaba shi ne ba kuma ni kaddamu fillah wa ake gabatarwa a gaba a cikin kabari inda za a sa su mutum biyu ko mutum uku misali to kafin mu ji hadisin da ke tabbatar mana da abin da tarjama ke dauke da shi to sai imam bukhari ya koma yana bayanin bi ma ake cewa lahadi ya koma wajen ishtiqaqi na lugha ita wannan kalmar ta lahadu a ina aka ishtiqaqin ta aka tsamo ita kalmar ta lahadu kaga sanin hadisi sai da sanin larabci sanin hadisi sai da sanin larabci duk wanda ya ce wai zai san hadisi bai san larabci yana yana yaudarar kansa ne saboda hadisin nan dai ba da duniya mulci yake ba don Allah ba da nufanci yake ba ba da hausa yake ba da fulatanci yake ba a da larabci yake da larabci da shi wa Allah ibn Fodiyo radiyallahu anhu yake cewa wa sabihul fa'li lil ma'ani fi sunnatin nabi wal qur'an harshen larabci ba wa huwa sabilul fahmi lil ma'ani shine dalili hanya ta barki da za a san ma'anuna na min yake fi sunnati nabi wal furqan na sunnan ma'aiki da alqur'ani ba a sanin alqur'ani babu yaren larabci ba a sanin alqur'ani babu asraru na arabiyya shi larabcin bangare bangare gare shi wani bangare sunan shi kawai a san tsintsan lugat wani bangare a san ahkamu qawaid nahwu kenan tasrifi kenan wani bangare a san asraru na balaga ma'ani bayan badi kinaya tauriya ga sunan wanda haƙiƙanin asan larabcin ba a san waɗannan abubuwan bai yi ba don haka bayani fahimtar zancen afsahul arabi sai da larabci sallallahu alaihi wasallam imam bukhari rahimahullah abin da ya fara sai fara da bayani akan lahdi yace wa sumiyat lahda li annahu fi nahiya yanzu ya kuma wani istiqaqi da lugha kafin bai kawo maka hadisai na babin tarjama kadai ya gabatar saboda ya ce babu mani mallak babu man yuqaddamu fil lahdi to cewa fil lahdi din to sai ya ga akwai bukatar ka san me lahadu ya ga akwai bukatar ka san lahadu daga ina ka istiqaqi shi to haka ne wasu miyan lahadu an an ambaci al-lahdu lahdan kenan وسمي أن أبرج لحم إلا اللحدة لأنه في ناحية دومين سيبشي سيبشي أنا يشني أبانغاري غدا إن أكي ببانغاري to sai a koma gehe a koma bangare a koma ɗaiwanci to kaga lahdu kenan ɗaiwanci gefe da annabu fi nahiya domin rami ne ake kurkurewa mina iya cin a bangare ɗaya ba a tsakiya ba dan ya zama da ya zama tsakiya ya zama shakku da ya zama tsakiya ya zama da dariqu wa kullu jahil mulhidun dukkan makarkaci to kuma kaga ya koma ma ita kanta lugar dai kullu jahil dukkan wanda ake cewa jahili mulhid kenan makarkaci wanda ba kan hanya ba wanda ba tsakiyar hanya ba wanda ba kan tafarki ba da yake ci ba to mulhid ke nasa ce makarkaci kaga abin da yasa aka kira shi wannan lahadin in ka fahimci zancen imam bukhari na kuwa kullu ja'irin mulhid kenan abin da yasa aka kira shi lahadu saboda kaucewa a koma bangare guda za a yi farfarewa amma kaga shi yun kai tsaye ne shakku kai tsaye ne amma wanda suna za a koma ɓangaren bangon gabas to don haka aka kira shi lahadu za ka sai ce kullu ja'iri abinda a ja'iru makarkaci gefe mulhid walau kana mustaqiman kana dariha da ya zama mustaqiman tsayasanta in aka yi ramin to kuma sai a koma tsakiya sai a yi wata ɗaya to ya zama mai ya zamo darihu ya zamo shakku kaga bambanci tsakanin shakku da lahdi kaga abu imam bukhari kafin ya kawo a hadisul babu sannan sai dai kawo ishtiqaqi na luga da ina aka samu wannan kalma ta lahdi kaga lahdi har yace multahada walan ajida min dunihi multahada ba ayat qur'ani bace to wannan multahada din daga in aka kawo ma shi za ka gano ma'anar lahadu ta wannan aya don haka imam bukhari sai ya ce multahadan ay ma'dilan makauta makarkata makauta to shine ma'dila walan ajida min dunihi multahada i multaja'an yu'dabu ilayhi 'an Allah ya ce makarkata wanda za a karkata gare ta wato ainihin lahi gabanin ubangiji anna qudratu allahi muhitatun bi jami'i khalqi ba inda mutum zai je ya tsere ya ce ya kauce mu ubangiji ya bauɗe mu ubangiji ya ya dubba eh don haka ce walan ajida min dunihi multahada ba wani makauta min dunihi yace ba Allah tabaraka wa ta'ala ba wannan imam tabari ya fassara shi yace wal multahadu min babin iftiali shi multahada dinnan yana daga babin iftialu intihadal iftialal iftialu intihal ala wazni yace muftail min al-lahd daga lahd
حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا ليث بن سعد حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل عهد في صوم واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بتبليغ بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم
kafin mu karanta wannan hadisi bayani dai akan shakku da la bambancin su da wane ne ya fi kamar yadda muka gabata farko yana da kyau a san wanne ne ya fi fadala wanne ne ya fi daraja to annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ne lahdu akai masa ba shakku akai masa ba don haka malamai suka ce ya fi lada ya fi daraja ya fi ɗaukaka lahdu wajen aiwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko shakku za a yi bayan wafatin an yi sabani sahabbai su yi sabani to shakku za a yi manzo Allah domin shakku shine mutanen makka ke ayi uwa sai a tsaga tsakiya ayi diya da ne tsawon mamaci da fadi to sannan shi to shi ake cewa shakku mutanen makka shakku suke yi su kuma mutanen madina lahadu suke yi za ka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sahabbai suka yi sabani shi shakku za a yi ko lahadu za a yi wasu suka ce muhajirai suka ce a shakku za a yi su shakku za a yi manzana sassalin na mutanen makka ke da sifa kabarin mutanen makka mutanen madina suka ce a lahadu za a yi manzana sifar kabarin mutanen madina to da sabani ya kaure ya ka ce to abinda za a yi yanzu bari a wata sanya mai hukunci a tsakanin mai hukunci a tsakani sai aka ce to yanzu abinda za a yi duk wanda ya fara zuwa a je a kira mutum biyu da balan sare ɗaya mutumin madina abu talha sannan kuma da da mutum ɗaya mutumin madina abu ubaidin jarra kaga abu ubaida da abu talha sai aka ce a je a kira duk wanda ya riga zuwa nan to kabarinsu irin kabarinsu za a yi in abu talha ya riga zuwa sai a yi manzana ta sallam kabarin mutanen madina in abu ubaida ibn jarrah ya fara zuwa sai a yi kabarin mutanen makka shakku kenan to haka aka yi to da aka je aka kira su ba wanda ya sani za a yi an ne ce kawai su taho wataƙila za a yi wata shawara da su annabi sallallahu a cikin abin da ya shafi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to sai Abu Talha ya fara zuwa mutumin Madina to da Abu Talha ya fara zuwa sai aka ce to lalle la hadu za'i ma annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce abin da yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ba sun sun yi addu'a Allah ka zaba wa manzon Allah abin da ya fi daraja a cikin shakku kullum Allah zaɓa manzon Allah sallallahu abin da ya fi dacewa ko shan kukula suke wannan addu'a sai Allah zaɓa manzon Allah sallallahu lahi kuma wasu suka ce yana da cikin dalilai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya ce mutanen Madina cikin busharori ya ce al-mahya mahyakum wal mamatu mamatu sai suka gano ba har da manzo Allah zai sake kaura daga Madina ko Makka anan zai wafaci a madina zai wafaci don ya ce almahya mahya rayuwa ta kaf na tare da kuma rawa wal mamatu mamatu kuma mutuwa ta wafaci na ina tare da kuma ana cikin ku zan yi wafaci kuma nan za a yi da yawa da sallallahu ta'ala alaihi wasallam to wannan to tun da ya ce almahya mahya kuma mamatu mamatu kun ya danka mutanen madina to sai Allah ya zaɓa saboda wannan zance na almahya mahyaku wal mamatu mamatu sai Allah ya zaɓa manzo Allah sassar irin nau'in kabarin mutanen Madina shi ne dalilin da yasa aka wani sallallahu alaihi wasallam lahdu ba a yi masa shakku ba ba shakku aka yi masa sannan kuma ya fi sufurcewa kuma dai ittifaqan ya fi lada ya fi girma ya fi fadala sai dai a ƙasar da don ƙasa kala-kala ce akwai ƙasar da take jirkita yanzu da ƙasar ta motsa yana da rusa shi lahadu in ƙasa na motsa to lahadu bai sai shau sai shau shi ke yi saboda in an kwarkwari an kwarkwari an kwarkwari in tana motsawa to wannan kwarkwari sai ta rusa to amma wanda aka da ƙasa mai tsauri mai ƙarfi to kamar dakin take ya da kasar dakin ga gidan sama to haka kasar take ba ta ruga to inda take da karfi to yin lahabi ya fi amma inda take ba ta da karfi ko kuma tana motsawa tana da gida to yin shakku ya fi حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقران فاذا اشير له الى احدهما قدمه باللحم وقال أنا شديد على هؤلاء وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم وهذا الحديث المصنف رحمه الله عن الإمام البخاري يجي حدثنا ابن مقاتل يجي يجي ابن مقاتل نام سيجي ابن مقاتل وما كاو سنة ناشي حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله yace abdullahi ya zantar da mu qala yace akhbarana laysu yace laysu ibn sa'd ya zantar da mu abdullahi kina abdullahi ibn mubarak hmm abdullahi ibn mubarak kina abdullahi ibn kaga babu nisba qala yace akhbarana laysu ibn sa'd yace laysu ibn sa'd ya bani ya ba mu labari qala yace haddathani ibn shihab yace ibn shihab shine muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri حدثني يا من تدري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك يا كربو عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله يا كربو جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما يدعى الله تبارك بريس ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana hadawa tsakanin mutum biyu min katla Uhud daga waɗanda suka yi shahada din a Uhud daga shuhada uhud manzo Allah ya kan hada mutum biyu fi thawbin wahid a cikin tufafi da indi an sana satin da ya gabata malamai sun yi bayani menene ma'anar thawbin wahid fi thawbin wahid wasu suka ce ala zahiri yana kan zahirin shi mutum biyu ne manzo Allah ke hada su sai a lulluɗe su cikin likafin da a lulluɗe su cikin likafin da wasu suka ce a'a ba shi bane fi thawbin wahid ay fi qabrin wahid a kabari daya shine ma'anar saube to me yasa aka ambaci kabari saubu aka ce abin da yasa saboda yana da ma'anar saubu as-saubu yasturu watan wal qabru yasturu tufafi na suturce wanda ya daura su ko wanda aka daura musu haka ma kabari na suturce wanda aka sa a ciki to tunda yana da ma'anar saubu sai aka kira shi saubu wasu kuma suka ce معنفسا يجمع بين الرجلين واختلافا في ثوب واحد هو يجمع بين الرجلين في ثوب واحد yana haɗa mutum biyu a tufafi da aka ce ni kafanin da zai ishi mutum ɗaya ya wace kuma zaka shi yake tsagawa biyu sai a raba musu su biyu kaga tufafin mutum ɗaya an haɗa mutum biyu a cikinsa ba wai an haɗe an naɗe su shi ba a'a an raba musu biyu an dai san bukuku ba da likafa da wanda yake isasshe da wanda yake kuma ba isasshe ba to saboda haka sai aka ce ma'anar su ya jimu yana haɗa mutum biyu a cikin tufafi ɗaya ma'ana yana raba musu tufafin mutum ɗaya shi ne ma'ana duka dai an yi wasu sun ci ala zahiri yana kan zahirinsa ثم يقول سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أيهم أكثر أخذا للقرآن to an ƙare za a rufe su to mun zalla to nan ne mudabakar tarjama mudabakar hadisi da tarjama ta tara to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ayyuhum akfaru akhadha lil qur'an wane ne yafi riko da alqur'ani a cikin su ma'ana wane ne yafi haddace abu mai yawa cikin qur'ani sai ce to wannan dai izu 20 ya haddace sauran ko izu goma goma a to wannan shi za a gabatar da ko wannan ya haddace qur'ani kutub din shi amma wannan rabi ya haddace ko wannan ya haddace sulsani na alqur'ani amma bai haddace duka ba to wanda ya haddace annabi shi yake fara gabatarwa a can bangon gabas a can gabas shi yake fara gabatarwa wanda ke bi masa shi ma ya biyo bayan shi wanda ke bi masa shi ma ya biyo bayan shi zaka sai manzo Allah ya tambaya ayyuhum aktharu akhdan lil qur'an wa yafi haddace wani abu mai yawa wa ya birka wani abu mai yawa daga alqur'ani fa idza ushira lahu ila ahadihima idan an yi nuni da manzo Allah sallallahu alaihi ila ahdihi ma zuwa ga dayan su kaddama ku billah sai manzo Allah ya ce to shi za a fara gabatarwa aka ce wannan ya fi haddace wani abu mai yawa a cikin alqur'ani to sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ce to shi za a gabatar to kaga dalili babu man yuqaddamu fil lahdi wa ake fara gabatarwa a cikin kabari inda za a rufe mutum biyu ko fiye da biyu a cikin kabari ɗaya a cikin lahani waye ake fara gabatarwa to kenan yanzu wannan hadisi ya nuna mana aksaru akhran lil qur'ani wal ladhi yuqaddaru sannan a koma to bayan qur'ani waye fi ilmin fiqh sanin addini sanin sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to duka ana la'akari da wannan yadda kasan dai wajen limanci in in an haɗu ana so a hitar da limami guda to wanda ya fi itiƙani da alƙur'ani ko duk sun haddace da su duka to waye fi sanin hukunce hukuncen tajwidi waye fi iya kira'a shi yake gaba limanci to haka a wajen gabatarwa in za a rufe su cikin kabari daya sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai qaddamu billahi wa qala ana shahidun ala haula'i maza Allah sallallahu alaihi yadi bi shuhada ko ne yace ana shahidun ni mai shaida ne ga waɗannan wa kun ga waɗannan ni zan tsaya gaban Allah ranar tashin kiyama da shi su in an tuna wannan ya gabata malamai su yi bayani da yayi ma'anar shaidan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam akan waɗannan shuhada'u aka ce ma'anarsa zan shaidi cewa tabbas masu imani kaga manzo Allah ya sa imanin su hannu kuma zai tsaya gaban Allah ya ce imanin su na gaskiya ne aka ce ma'anar shahidun manzo Allah sallallahu alaihi ya ce zan tsaya gaban Allah ranar tashi alkiyama in shaidi cewa sun ba da rayukan su da jinaidan su saboda Allah domin da rayuwar su ta tafi don tsaye da kalmar Allah dan la ilaha illallah ba ta tsayu suka yi shahada aka kashe su suka samu wannan daraja don haka yace wa ana shahidu kala haula wa amanu bi jannatihim bi jima'i wa zalla sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi umarni a rufe su da jinainan su kaga a rufe su da jinainan su ba wanka ne kaga nan wannan ya faɗa baka daucin tarjama don kuma hadisin nan duka hadisi ne wato na jarun abdullahi shine yake ta maimaituwa kuma al-imam bukhari yana ta karrara shi yana ta maimaita shi amma in aka kai aka lura za a bi imam bukhari ya karɓo shi ta hanyoyi da yawa wani wuri nan ba ga daga muhammad ibn muqatil ya rubuce shi wani wuri kuma ba daga muhammad ibn muqatil din bane daga sayyid musayyibi ga sunan dani daga sayyid musayyibi ya sayyid sulaiman ke sunni daga sayyid sulaiman to haka dai haka dai ya rawaice shi ta hanyoyi da yawa don haka da ya zo faɗaɗa sai mai tsaddama da yawa don haka sai ya ce walam yusalli alaihi ko bai musu sallah ba walam yughassilu kaga wannan an kawo shi can a cikin babin da muka hutu can ba ta sun gabata na cewa ana mashahidi sallah ko ba a mashahidi sallah wanda imamu bukhari ya kawo mutlaka tarjama a tsakiya ya tsaya tsakiya bai ci ana yi ba ko ba a yi a cikin a tarjama don la'akari da waɗanda suka ce ana yi da kuma la'akari da waɗanda suka ce ba a yi to kaga dai wannan riwaya ta tabbatar da wani musalli alaihim manzo Allah bai yi shuhada a kullum sallah ba wala bai wasirhum kuma bai wanke su ba kuma bai ce a wanke su ba to wannan shine mutabaka tarjama mutabaka hadisi da tarjama to أخبرت أخبرنا ابن مبارك أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتل عهد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى رجل قدمه في الله قبل صاحبه وقال جابر فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه
موسى شمن وأخبرنا الأوزائي أخبرته يا شيخ عبد الله أخبرنا ابن مبارك أخبرنا ابن مبارك يتي وأخبرنا الأوزائي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه وقال جابر فكفل أبي وأمي في نمرة واحدة وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابرا رضي الله تعالى عنه ولن الإمام البخاري يشي أخبرنا ابن مبارك قال عبد يشي عبد الله بن مبارك ياتي وأخبرنا عبد الرحمن الأوزائي wannan magana wa akhbarna al-auza'i ai kaga adabi ce adabi ce al-imam bukhari ya yi adabin waccan riwaya akan waccan wadda aka riwaita ta kan ibn mubarak abdullah ibn mubarak har wa yau ya sake cewa kaga adabin riwaya akan riwaya kenan kaga waccan ma kan abdullah ibn mubarak ya ce sannan kuma har wa yau ya ce ibn mubarak abdullah ibn mubarak ya ce akhbarna al-auza'i عبد الرحمن الأوزائي يا باب لاباني عن الزهري يا جلد محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن جابر بن عبد الله يا كربوشي كما جابر هو ياجي هو أنكره لك جابر عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال جابر كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول لقتلى أحد يجي manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya zamo yana cewa liqatila uhud ga shuhada uhud waɗanda aka kashe a uhud ma'ana waɗanda suka shahada a uhud abinda manzo Allah ke ce musu ayyu haula ya akthar akhadha lil qur'an cikin waɗannan wane ne yafi haddace wani abu mai yawa daga alqur'ani fa idza ushira lahu ila rajulin in an yi masa ishara zuwa ga wani mutum daga cikin su qaddamahu fil lahdi qabla sahibihi sai ya gabatar da shi bin lahadi a cikin kabarin nan kafin dan uwan nashi shi a gaba sannan dan uwan ya baya wanda ma yana da cikin abin da waɗancan suka ce kada a fahimci ba manalla na haɗa mutum biyu a likafani ɗaya a naɗe su ba shi ba ne ya ce in ka koma can gaban hadisin gaban hadisin zai nuna maka cewa wata annabta na gabatar da wanda ya fi haddace wani abu mai yawa cikin Qur'ani to ai gabatar wannan ya nuna ba da kabari dai suke ba ba daure suke ba ba daure suke ba eh in ma dai fi thawbin wahid fi lahdin wahid ko fi thawbin wahid ana raba musu tufafin na mutum da ya raba mutum biyu shine ma to in an lura wannan in mun koma ta fuskar isnadi yana da kyau a riƙa kula ba matani kaɗai da fasararsa da fiƙon da ke ciki kaɗai ba sai an riƙa kula da isnadi a sani sai an riƙa kula da su da asrarun da ke ciki in an lura a nan da yace an zuhuri an jabir zuhuri ya ji daga jabir duka an ce an ya ji daga wani ko sai malamai na hadisi suka ce to wannan abu din kidali wannan hanyar wannan da aka kawo yin suna da din kidali ma'ana akwai yankewa a tsakani saboda me me ya dalilin kidali ya ce ni annabi shahab lam yasma bi jabir ibnu shahab az-zuhri bai ji ba daga jabir da abdullahi as-sadi ba ba su zamani ba a su yi zamani domin me domin abin da ke tabbatar da sun yi zamani watan cewa jabir da abdullahi ansari ya yi wa fati hijira na shekara 88 a wani zance a zancen zahabi a cikin alkashi shi kuma watan hijira na da shekara 78 78 jabir da abdullahi ansari ya rasu to shi ko watan zuhuri yaushe aka haife shi aka ce an haifi zuhuri hijira na da shekara hamsin da takwas to cikin watanci wannan sai da hijira da shekara saba'in da takwas ƙarin zango shi kuma a fi hijira da shekara hamsin da takwas kaga sai da shekara ashirin suna tare sannan jami'ar abdullahi ansariyar su kaga su yi zamani wannan ba kokanto a ciki amma walam yathbut sama'u az-zuhri min jabir ji a ce ya ji daga gare shi ya ji wata magana daga jabir abdullahi al-ansari wannan bai tabbata ba to shi yasa malamai suka ce akwai inkidai a cikin wannan riwaya wadda can ta ba ba ta da inkidai ba ta da inkidai domin حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر kaga ita wannan mutasila riwaya ce mutasila ce zuhri ya ji daga abdurrahman ibn ka'b ibn malik shine ya ji daga jabir abdullahi ansari to amma wannan sai ba abdurrahman ibn ka'b ibn malik ne sai aka ce an jabir zuhri an jabir to wannan tana da inkidali wanda ke da ittisali ita ce waccan zuhuri an abdurrahman ibn ka'b ibn malik an jabir to kaga ita ce ita ce muttasila muttasila riwaya hmm وقال جابر فكفن أبي وأمي في نمرة واحدة جابر بن عبد الله الأنصاري يشي فكفن أبي أني وبابانا لكفني شين عبد الله بن وأمي دأمينا ammi da amina shi ne amurnu amurnul jamo shi ne amurnul jamo aka ce abinda zai yi maka kai tsaye cewa amin jabir ne wasu ka cewa ba amin jabir ba ne ammi dan uwa ba to shi amurnul jamo dan dan uwa ne dan ammi ne ba ammi ba ne to me yasa ya kira shi ammi aka ce ta'ziman ne wa takriman ne girmamawa ce da mutuntawa sai ya kira shi amminsa amma ba amminsa ba ne hakikatar ɗan amminsa ne to amma dai abinda ake nufi nan fakufi na abi wa ummi fi na miratin wahida an yi wa babana da ammina don shi ne aka rufe su lokaci ɗaya aka rufe su lokaci ɗaya fi na miratin wahida a cikin bargo ɗaya abinda an namira bargo mai roɗi-roɗi yana da fari da baki zanen fari da baki jikin shi to shi ne bargo irin wannan to shi ake ce mana da bargo kuluru to anan in an lura al-imam kirmani wannan riwayoyi ne suka haɗu wajen guda uku wajen guda uku wannan riwaya watan bambancin da ke tsakanin riwayoyi guda uku kuma duk sun taho duk sun tafi ruwa yau guda kaga nan ya ce wa qala jaru fa kufil abi ummi fi nabaratin wahida na ce wa qala sulaiman ibn kathir haddathani az-zuhri qala haddathani man sami'a jabir shi ko sulaiman ibn kathir yace haddathani az-zuhri zuhri ya mutar da ni qala yace haddathani man sami'a jabir wanda ya ji jabir ya ji daga jabir haddathani ya zanta da ni amma duk wanda ya ji daga jabir kaga ba fadi to in mun lura muka tsaya da tsanaki za mu ga riwayoyi sun zo riwaya guda ce amma ta zo bi kashi na farko dai an faɗi kowane ne ya ji daga jabiru wanda shi zuhuri ya ji daga gare shi ga ta can wancan riwaya ita ce ta watan zuhuri daga ka'abun malik abdurrahman bin ka'abun malik an jabiru kaga karar an faɗi wanda ya ji daga jami'u ko madalla to ta biyu kaga waccan riwaya ta laisu ya ce abdurrahman abdurrahman ibn ka'ab ibn malik shine wanda ya shiga tsakanin zuhuri da jami'u to riwaya ta biyu wa akhbarana al-auza'i ko to riwaya auza'i ita kuma uwa su da babu ba fa wasu da ba kawai sai yace an zuhuri an jami'u kaga nan ba a faɗi wanda ke tsakanin zuhuri da jabir ba can kuma an faɗi wanda ke tsakanin zuhuri da jabir shine abdurrahman ibn ka'ab ibn malik to shi ko wannan ta'liqi shi kuma da sulaiman ibn sa'id ibn sulaiman ibn kathir shi kuma an yi ibhami sulaiman ibn kathir ya faɗi akwai wasida amma majhul wane ne sai dai kawai ce haddasa ni man sami a jabir حدثني من سمع جابر to wane ne masanin a jami'ar ɗin ba a san kowa ne ba a bace shi ba kan mashgula to saboda haka an ambaci wanda a tsakanin zuhuri da jami'ar shi da farman mukamin wannan ta auza'i ba a ambaci kowa a tsakani ba ma kawai sai aka ce zuhuri an jami'ar wannan kuma ya kalle ta Sulaiman bin Kathir ya ambaci wasu dama wane ne ya ce watan watan haddasani man sani a jagar man sani a jagar ba su kowa ne ba don haka sai ya ce qala daruni watan daruni ce watan akwai iddirabi iddirabu zuhriti zuhri fihi al-imam zuhri ya iddirabi a ciki duk da wasu daga malamai sun ce kwata-kwata babu ikirari babu ikirari irin su alhafiz ibn hajar ya ce babu ikirari babu ulama kuma ibn hajar ya ce abin da yasa shi amsa shi cewa ba ikirari domin li anna al-hasil min al-ikhtilaf bi al-istiqaq al-zuhuriyya amalu ala shay'in abin da zai tabbatar da haka cewa babu ikirari daukar shi daga wannan sabani akan sikari cewa zuhuri ya ɗauko shi daga malamai ne biyu kaji biyu ke to ibhamu sulaiman da shaidar zuhuri ba shi kuma sulaiman mukafirin da ya ɓoye shaidar zuhuri kawai sai ce haddasa ni man sani a jami'a ko to shi ne sai ya ce ya ce wa haƙƙin ƙauza'i da shi kuma can ƙauza'i ya shafe shi ne falata sai zalika fi ruwayati musamman duk wannan da wannan da ya ibhami bai faɗi wane ne ya ji daga zuhuri ba da ma kwata kwata wanda bai faɗi wanda a tsakanin zuhuri da jabir ba ya ce to duk wannan ibhami da wancan hasbin la yu'athiru bai taɓa riwaya wanda shi karara ya sama ko riwaya farko riwaya sa'ad laysu sa'ad ta tabbatar ta tabbatar cewa zuhuri ne daga abdurrahman bin kafin malikin daga jajiru za ka ce ba su taba wa shi a wajen shi babu wani ikirari ba ikirari amma mududdin al'ayi ya ce akwai ikirari kwata-kwata wannan magana ta al'imamu karmani wanda ya kawo kuma maganar ta kan daru ya ce akwai ikirari ita ce ya kawo ya ce akwai ya ce ya ce kultu بدر الدين الأليش عن الاختلاف على السكات والإبهام مما يوصل الاضطراب ولا تكتب ذلك مما ذكر دون بيان هذا ابن حجر يجي بدا صدور الاضطراب يجيكم من الوالدين باب الإذن أما دي مسلمين مطابقة waɗannan afamu duk da ba abin da aka saba yi duk inda ya kawo wani ta'aliki akan bibiye shi aga mai fuskar taliki tunda ka ga nan wa qala jabir wannan taliki ne ko wannan taliki ne sannan a magana sa qala sulaiman ibn kadir shi ma wannan taliki ne to duka waɗannan al-imam bukhari ya kawo su watanta a cikin wannan littafi saboda haka can baya ya kawo nan ma gaba zai sake kawo a haka yi wadatu gaba ne kawo isnadin su wata sai ya kawo su wanda suke watan mu'allaka sai ya kawo kowanne ya kawo shi mu'allaki babul izkiri wal hashish fil qabri babul izkiri wal hashish fil qabri wannan babu yana magana akan amfani da izkiri tsaure wal hashishi da ciyayi shine ga danyen ganye ganye danye shi ne hashish to a sa shi alkabari a cikin kabari ko amfani da shi a cikin kabari me yi hukuncinsa wannan shi da imam bukhari ya kawo in an lura a nan watan imam bukhari ya kawo babu huska kamar da ya saba babu huska ya ci ana yi ko ci ba a yi misali
حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي أحلت لي ساعة من نهاري لا يبتلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا يدبر صيدها ولا تضبط لقطتها إلا لمعرف فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذكرى لساعتنا وقبولنا فقال إلا الإذكرى وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا وقال أبا ذر صالح عن الحسن بن مسلم عن ربية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال مجاهد عن داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما لعينهم وبيوتهم
حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال حرم الله عز وجل مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وحلت لي صاعة من مهارب لا يقتلى خلاها ولا يؤضب شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف فقال الأباس رضي الله تعالى عنه إلا الإذخرة لصابتنا وقبورنا فقال إلا الإذخرة وأن الحديث محمد بن عبد الله بن حوشب يا من سلم إمام البخاري قال حدثنا عبد الوهاب يجي عبد الوهاب يا من سلم قال حدثنا خالد خالد يا من سلم أن إكرمه ya karbo daga ikirama an ibn abbas daga abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma an annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya karbo daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam qal abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce harrama Allah azza wa jalla makkah Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta makkah ya kuma sanya ta harami diyana da mana ma'ana haramtawa ba a zubar da jini a ciki ba a zalunci a ciki ba a gittawa ko ta'addanci wa wani a ciki ko da dabba ce ko dabba ce ba a yarda gitta mata ba a ciki za ka yi Allah ya haramta manka falam ta hidda li ahadin qabli ba ta halatta ba li ahadin ga wani qabli Allah bai taba halatta ma wani makka ba ya taho yayi abin da ya ga dama ya yaƙe ta ya zubar da jini ya ƙwace dukiya ya yi kaza duk ba ƙarni bayan wala ila ahadin ba ko kuma kuma Allah ta ga can lam ta illa bi ahadin qabli ba ta halatta ba ga wani gabani na wala li ahadin ba'di kuma ba ta halatta ba ga wani baya na kenan wannan manzo Allah sallallahu alaihi zai faɗi khususiya wani abu da Allah ya bance shi shi shi kadai kafin shi wani bai samu ba bayan shi wani bai samu ba to ga su su yace ce uhillat li sa'atan min nahar uhillat li sa'atan min nahar ni din ma an halatta min ita wani dan lokaci kadan wato min nahar a cikin yin ba wai digirin ba ba yan awoyi ne kadan aka bani dama in yaki makka wannan da shi ne abu hanifa da wasu daga malamai suka ce lalle an bude makka ne da ƙarfi da ƙarfi tuna da sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ni in ma fa'ila ni sa'atu min hali ni in ma an an an man izini an halatta min ita wasu awoyi ne ke banta tunayi ina cin makka kuma Allah tabaraka wa ta'ala dawo mata da alfarmanta la yuqala khalaha ba a yankan ciyayin makka makka saboda alfarmarta duk da ciyawar ta ba a yadda ka yanka ba wanda ba a yadda a yanki ciyawar ta ba a yadda a yanki wanda ke cikin ta ba eh na rayuka eh na mutum ba za a yanka ba rayuka za ka a zubar da jinin wani babu wala yi ba shajawa kuma ba a kare can yankowa dukkan shi mafhumuhu alqatu alqatu yanka to yankan in na ice ne sunan shi daban a larabci in na ciyayi ne yankan shi sunan shi daban amma dukkan mafhumin shi kadu yanka ai ko ga Hausa za a ce an yanko ciyawa amma ice mai reshe sai a ce an karyo an karyo to shi ne ce wala yi uzaru ba a karyo shajaruha itacen marka wala yi mafaru sayuha ba a birgita a tarwatsa wata sayuha abun farautar makka duk abin da ake farauta an gabe shi a makka ba wai ka farauce shi ba ko hirgita shi kanka ne don haka shi khalilu a muktasar da ya zo a cikin bayani na watan mahzuratul ihram sai ya ce wa haruma alal muhrimi bil ihram ko sai ce ta'arrudu barriya ba sai du barriya ba ta'arrudu ko wani ya koro ya ce taraman taraman taraman kai harba da hajji kuma cikin hajji to ba kai sabin kai haka kai haramu in aka yi farauta alil sai ka biya sai ka biya faje za ku misli ma fatar da ko faje za ku misli ma fatar duk kirawo su yi don haka ba ka hirgita shi balle ya zauka ba ka wani ya ce karama karama ka tara mai duk ba kai to sai kawo wata kalmar da za ta ɗauki farautar da taimaka mu wani farautar da hirgita abin farautar sai kawo ta'arruzu barriya saboda zai da dole jama'a nan kada ce to ai ta farauta ita ita shar'a farauta ta ce ba a yi don haka ka iya ce ma wani tarama tarama shi wancan ya tarama eh kai ba kai sai to shi to shi ne sai ci wala yau faru sai yuha wala tun ta faru da kudatuha saboda alfarman makka ko cin tuwon makka ba a dauka ba a ɗauka abin tsintuwar maka illa da muharrafin sai wanda ya san in ya tsinta to magana ku cikiya ce zai ta yi har sai ya gano da ita ita wannan tsintuwa ai ka san tsintuwa in ka ɗauka tana da doka ka ci gaba da cikiya ta har shekara in baka samu mai ita ba sai ka je kai mai sadaka da ita in abin da ke lalacewa ne kai amfani da shi in ya taho ka biya shi ko kai mai sadaka da shi in ya zo ka ce kai mai sadaka Allah ba ki lada ai ko a kai bitul mali aje ce da yake aje a kai ta tsuntuwa to amma ita a cikin makka in ka dauka ba magana shekara sai ran da ka gama ita don haka gudun haka ba a dauka gudun haka ba a dauka gudun haka ba a dauka to saboda sauƙaƙewa saboda sauƙaƙewa to sai wasu suka ce to a iya ɗauka amma sai a kai wa wata hukuma ga tanar da mutum ya tsinta sai biya su da ya tsinta sai ba su ko shi wasu ne ke da wannan sassaucin amma suka ce ko tsinta ba za a yi da idan ya sai wanda ya san in ya tsinta ba zai ci gaba da cikiya har a gano shi saboda alfarmar wuri to yanzu inda aka ce tsintuwa ma kakka yadda kai in ba don za ka yi ta cigiya ba ka gane da shi to ina ka ga mutum ɗauki haƙƙin wani ina ka ga ya ɗauki haƙƙin wani faɓar abbas duk ma'anar fa harrama hali allah ya haramta makka ya sanya ta harama ba a zalunci ba a cin haƙƙin wani a ciki فقال العباس عباس رضي الله تعالى عنه إلا الإذكار لسابتنا ya Rasulullah sai muke kira tsauri lisanatina yake saboda makeran farfarun makera suna amfani da shi wa qaburina kuma ana amfani da shi a kaburbura shi wannan kicin da tsauri wanda aka taba kawo shi da hukumin shi tsauri to wannan tsauri din ne kamar gamba ko yana kama da gamba to irin shi suna amfani da shi wato wajen kaburbura kuma suna amfani da shi watan abu yut ɗakuna yin gurbi na ɗakuna za a jejjera shi ɗanmomi kuma sai a jejjera shi shi ma sannan a sa hakukuwa duka a hana to wannan da abbas ya ce ya rasu wallahi ya ce illar da zikira amma ban da tsauri ko da sakantina a ƙara sai mun ba ce illar da zikira saboda shari'u ne abin da ya ce shari'a ne ya zama shari'a yanzu an yi istisna'in shi amma ba kafin ba za ta ce illal izkira har izkirin ba za a cire amma yana cewa illal izkira ya zama duka yanzu an cire izkira tsauri shi a iya cire sa a iya kallo shi a iya shiru shi bai cikin abin da aka hana to وقال أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه شنو؟ نعم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقبو إلى بيوتنا أبو هريرة رضي الله عنه يجي وأن الإمام البخاري يا يا أم بشوان تعليقي يا كاوش موصولا شاد إن مكوتو أكتاب الإلي أكتاب الإلي يا كاوش حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى ابي سلمة عن ابي هريره ان خزاعه قتلوا رجلا من بني ليس الحديث وفيه wannan tsawatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi saboda wasu mutane sun kashe wani mutum daga bani watan watan an kashe wani mutum annan annan khuzaa annan khuzaa qatalu rajulan min bani lays kabila khuzaa sun kashe wani mutum daga bani lays to shine manzo Allah ya fushi ya tsawata yana faɗin alfarman makka da girman a kashe rai cikinta to shi ne cikin hadisi da ce illal izkira sai tsauri to me da yin ja illal izkira sai ce illal izkira ya rasulullahi fa inna naj'aluhu bi buyutina wa quburina ya rasulullahi amma ban da tsauri ne ko eh cikin abin da ba a yanka na ciyayin makka saboda muna amfani da shi a dakunan mu na gini kuma muna amfani da shi a kaburbura ko qala annabi illal izkira sallallahu ta'ala alaihi wa sallam za ta ce sai tsauri wannan kaga da Imam Bukhari ya wasu wannan ta'liqi can baya da mu'il wa qala abanu musalih an al-hasan dan za ga to ya aka ina wa daga wa Imam Bukhari ya karba har kan Abu Huraira ba isnadi to sai aka ce ai ya kawo shi mausulan ya kawo shi da isnadin shi can baya a kitabul ilmi farko farkon kenan littafin وقال أبان صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مثله أبان صالح يجي عن الحسن يا جلب حسن بن مسلم عن صفية جلب صفية بنت شيبة إتكم تجي سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثله تاجر الله صلى الله تعالى عليه وسلم مثله وتم تشكر ولا حديث ولا تعليل شيكما ya na fuskar shi aka ce ibn majah ya yi wasu shi da isnadin shi ya kawo shi tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan har ya kai haddasana abanu musali da kan hasan ibn muslim ibn yanaki an safiya binti shayba qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu 'am al-fath فقال أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة لا يغض شجرها ولا ينفر صيدها ولا يؤخذ لقطتها إلا منشدا إلا منشد فقال العباس إلا الإذكار فإنه للبيوت والقبور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذكار فقال لا إلا الإذكار كان إسناد وانا تعليق إلى الإمام البخاري فقال مجاهد أن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقينهم وبيوتهم imam mujahid ya ce an tsawo sun kaga shi ma wannan ta'aliki ne imam bukhari ya yanko shi daga hadisi abdullahi ibn abbas wancan wanda aka ambata farkon babin nan wanda ikrama daga abdullahi ibn abbas zai taho can da kitabul hajji can da kitabul hajji ma zai sake kawo shi musula zai kawo shi isnadin shi zai wasu isnadin nashi amma nan ya ce qala mujahid an tsawo sun an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma daga abdullahi ibn abbas ne da Allah tabbata gare shi ya ce abbas ya ce shi izhir tsaurin muna amfani da shi ya ce liƙainihim saboda watan maƙeran farfaro maƙera masu ƙera dinari da azurfa su ake nufi can ya ce saba maƙera na farfaro nan kuma ya ce liƙainihim wa buyutihim ana amfani da shi wajen watan makera suna amfani da shi kuma nan wajen ɗakuna ana amfani da shi to kaji ba